إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله كنا في شهر فاضل ذو الخيرات والبركات الشهر المغفرة الشهر الرحمة الشهر الاتق من النيران وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر عباد الله yaktasu bi mazaya adida bi mazaya adida allati yatadallab inda kulli muslim an yattasifa bi sifati hadha shahr fa inna ramadan shahrul judi wal karam wa shahrus saka wal ida fa nufusu في هذا الشهر تتقرب من مولاها وتنبعص ما يزكيها ويطهرها من شهها ومن يكشها نفسه فأولئك هم المفلحون ولقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة فيدارسه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة رواه البخاري ومسلم هكذا وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله أيها الصائمون الكرام للصدقة والسخاء للصدقة والسخاء فضائل لا تحصى كثيرة لا تحصى فالصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتدخل على الإيمان وتدخل في قلب الإيمان والثقة بالله عز وجل والصدقة عباد الله دليل على الرحمة والشعور بالآخرين كما أنها سبب لتيسير الأمور وتفريج الكربات وإعانة الرب عز وجل والله أوفى الله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه أيها الصائمون فالصدقة سبب لزيادة المال ونزول الخيرات وحلول الكربات وهي سبب لاستزال في ذل في ذل الله تعالى أو في ذل الرحمن يوم لا ذل إلا ذله وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر وهذا أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض مكرون بذلك والصدقة تشرح الصدر وتفرح النفس وقال أيضا المتصدق كلما تصدق بصدقة إن شرح لها قلبه وانفصل, وانفصح لها صدره وكوى فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد دفيعا باكتسار منها والمبادرة إليها أيها الصائمون ومن فضائل الصدقة أنها سبب لخلف من الله عز وجل وما تنفق من خير فهو يكلفه وهو خير الرازقين وقال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا اللهم اللهم أعط ممسكا خلفه وقال الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم وللسكاء أثر في قضاء على كثير من الأخلاق المرزولة كالحسد من الفقراء للأغنياء وكالكبر من الأغنياء على الفقراء وللسكاء أثر في ستر العيوب قال محمد بن إدريس إمام الشافعي رحمه الله تعالى وإن كسرت الذنوب وإن كسرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غضاء تستتر بالسكاء فكل عيب يغطيه كما قيل للسكاء ثم إن السكي قريب من الله وقريب من العباد وقريب من الجنة فالبكيل بعيد من الله وبعيد من عباده الصالحين وبعيد من الجنة وقريب من النار عباد الله ولقد جرت سنة الله تعالى أن السكي بحق يفوز بالحياة الطيبة ولا تكون عاقبته عاقبته الا بالرعايه من الله تعالى والكرامه فلما كان رحيما بالفقراء والمساكين والمتهاجين حريصا على اسعادهم وادخال السرور والبهجه في نفوسهم كان جزاؤه من جنس عمله ومن سوره السخاء عباد الله ان يكون للانسان دين على آخر فيطرحه عنه ويتخلى ذمته كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه من أجود المعروفين حتى إنه مرض مرضة فاستبقى إكوانه في العيادة فسأل عنه فقيل له إنهم كانوا يستحيون من مالك عليهم من الدين فقال قيس أكذى الله مالا يمنع الإكوة من الزيارة ثم أمر مناد ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من خسرة من إيادة وكيل لابن المنكدر محمد بن المنكدر أحد من السلف رحمه الله تعالى أي الأعمال أحب إليك قال إدخال السرور على المؤمن وكلا أي الدنيا أحب إليك أحب إليك قال الإفضال على الإكوان وقال حسن إمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لأن أقضى حاجة أكل لي أحب إلي من أن أعتكف سنة كاملة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين للسائل والمحروم والذين هم والذين يصدقون بيوم الدين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kasai ina shaidawa da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne jakadan Allah ne da ya zuwa duniya da musulunci da alkur'ani ya zo da alkhairan da babu kamarsa wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa tare da ku cewa Allah kaɗai ne abin bauta a sammai da ƙasai muna sake wannan shaidar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne ko manzonsa ne yan uwana cikin addinin Allah ina yi mana wasici da ni kaina da ku mu kiyaye dokokin Allah subhanahu ta'ala. wannan wasici Allah ya fara shi da kanshi cikin alkur'ani mai girma da yake cewa nayi wasici gare ku da kuma waɗanda suka gabace ku akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah bayan nan ya ƴan uwana masu azumi masallata yau muna yin juma'a ne da daidai da tara ga watan Ramadan yau muna juma'a ta biyu kenan a cikin wannan wata mai albarka shekaran hijira yau 1444 kutubar mata yau a wannan masallaci nawo mai tarin albarka na Usman bin Affan dake wannan unguwa ta Hamudu Kafi a nan fadar jihar Gombe za ta yi magana ne kan farla ta ciyarwa da sadaka da kyauta musamman a wannan wata sadaka da kyauta da baiwa da bayarwa a kowane lokaci al'amura ne masu alkhairi tafiyarsu ba sa dawa da komai sai da alkhairi to amma alkhairin yana lunkuwa a wata ramadan lunkuwar ba ɗan ƙanƙanar lunkuwa ba lunkuwa mai yawa linkin ba linki abinda za ka yi na alkhairi da dukiyar da Allah ya hore ma cikin ramadan to idan watan ba ramadanu ba ne za ka linka sama da miliyoyi baka kamo abin da kai kwara ɗaya a cikin wata ramadan ba domin nassoshi da irin yadda ma'aikin Allah yake siffantuwa da kyauta da sadaka idan ramadan ya zo sun tabbatar da wannan bayan Allah masu albarka mu sani cewa watan ramadan daga cikin abin da yake bantu da shi wata ne da ake kiransa da sunaye da yawa inda magabata suka raɗa masa daga cikin irin sunan da suke cewa ramadan suna ce musu shaharul judi wal karam watan kyauta da baiwa watan falala wato falalar daga sama ta faru ake so na ƙasa su kwaikwaya ba watan da Allah yake baje koli na aljanna ga bayansa kamar watan ramadan aljanna ta zama tamkar a kirawuka baka sadaka da kyauta matuƙar kai musulmi ne mai imani bononza yake yi a kullum mutanen da da suna cikin fishinsa cin cancanci azabarsa sanadiyar wannan wata mai albarka sai Allah ya yanta su ya gafarta musu to sanadiyar wannan karamci da ya sauko daga Allah subhanahu wata'ala yasa ake so bayan sa mu ma mu tausaya wa junanmu mu kyautata wa junanmu mu saki hannu wa junanmu mu yi alkhairi ya yawaita kamar yadda Allah ya yawaita gafara da rahama ana ce masa watan kyauta watan baiwa rayuka a cikin wannan wata na ramadan musamman rayuka na masu imani suna ƙoƙarin riƙe abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah wani za a ga ya riƙe ƙwar'ani kullum kwana ɗaya biya yi sauka kwana ɗaya biya yi sauka wani kuma dare baya bacci yawan na filfili wani kuma duk abin da Allah ya bashi iya ɗaukuwa iya ci da bayan Allah wani kuma hidima wa addini da ƙarfin shi wani kuma halattar guraben wa'azi da tafsirai a nan ya ƙware shi kuma wani taimako wani kaza wani kaza dukkan rai mai imani baya bari watan nan ya wuce face ya riƙe wani abin da zai jingino a kansa akan Allah ya masa rahama duk mai hankali zai yi wannan mai dukiya yayi da dukiya mai ilimi yayi da ilimi mai ƙarfi yayi da ƙarfi duk abin da Allah ya hore ma to kai kokarin neman lahirka a wannan watan da shi karka ce sai malamai ko sai masu dukiya a'a kai ma duk inda zaka iya rikewa a wannan rayuwa sai Allah ya bambanta ayyuka qul kullun ya'malu ala shakilati farabbuka a'lamu biman biman huwa ahda sabila musani ya uwa kuma rai tana kokarin doruwa kan abin da zai tsarkake ta a wannan wata yasa ake cewa watan kamar makaranta ce jami'a idan ka shiga zai tsarkake ka ka fito mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan ɗabi'u ya tsarkake ma zuciyarka da ayyukanka da gariya ko girman kai ko ƙarya ko hasada ko rowa domin Allah yana cewa duk wanda yayi wa kansa rowa domin ya kyautata bayin Allah to irin waɗannan mutane suna cikin masu samun babban rabo a lahira ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajwa da nasu bil khair manzon Allah yafi kowa alkhairi yafi kowa akwai ran da manzon Allah ya kyauta raƙumi 100 akwai ran da aka yanka dabbobi 100 yace ai sadaka wa bayin Allah akwai wata hadaya akwai wata hadaya bana aikin haji da je na ƙarshe an ce raƙuma sai da yanka wajen 70 da kansa ya barwa sai na Aliyu ya ƙara saura domin yawan alkhairi manzon Allah baya da safuwa manzan Allah ne zai ci bashi ya kyauta manzan Allah na na Aisha ta ce bai taba cewa babu ban an tambaye shi bai taba faɗa ba duk abin da ke gaban manzan Allah ka ce ya baka zai baka shi domin ya koya wa al'ummarsa irin wannan ɗabi'a to dan Abbasu yake cewa duk da wannan kyauta da manzan Allah yake kullum amma idan Ramadan ya zo iya lillin ka kyauta iya lillin ka sadaka kyautarsa a Ramadan lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa suke mudarasa alkur'ani duk dare an ce iya kyauta tamkar iska mai gudana a junanmu in iska ta taso ba ruwanta da bambancewa da musulmi da mumini da kafiri da fasiki da mutumin banza da mutumin kirki in dai iskar Allah ta taso kowa ya shaƙe ta to idan manzon Allah ya tashi kyauta haka yake baya duba waye dama da shi waye hagu da shi kowa ba shi yake ajwa da nasa bil khair kyautarsa ajwadul bil khair mirihil mursala hakanan Allah ya siffanta manzansa kuma hakanan ake so mu ma mu kwaikwayi shi domin an ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana akwai abin koyi mai kyau gari ku game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masani ƴan uwana masu azumi masallata masu albarka sadaka da kyauta da baiwa suna da farloli masu yawan da ba za su kirgu ba ba za su kirdigu ba farko dai sadaka kyauta bayarwa tana kashe fishin Allah idan Allah ya fishi da kai to abin da zai yanto ka Allah ya zama to ya sauke wannan fishin gare ka kai kai wa bayan Allah sadaka ka taimake su haka nan idan Allah ya fishi da al'umma gari guda ko ƙasa guda idan suna so su yanto kansu abun Allah to su yi sadaka su kyauta wannan tabbas ne idan ka saɓi Allah kamai ba daidai ba kake tsoron gamuwa ku da shi ya yi fishi to kafin ka je ga Allah ita kyauta ita sadaka to wannan fishin da Allah ya da kai zai sauke wannan fishin kuma ya dawo da kai farko abin da sadaka take kira wata dafa amai ta taso sadaka tana kashe mutuwar wulakanci kun san akwai mummunar mutuwa wanda duk wanda ya mutu aka ganshi ya mutu ta wannan hanyar ana mona na mai zato mutuwa da ihu da bige-bige da hayaniya mutum ya mutu da irin wannan ana mai mummunan zato ba zai samu alkhairi a gun Allah ba to amma sadaka tana hana irin wannan mutuwa tana sa mutum ya mutu salin alin yayi kyakkyawar mutuwar da ake bukata mumini to sadaka tana da wannan tasiri wata dukulu wata dukulu fi qalbi al-iman wasiqa billahi azza wajal kuma sadaka sadaka tana sanya imani a zuciya zuciyar da bata da imani to a dinga sadaka za a sa mata imani kuma zuciyar da tsakaninta da ubangijinta akwai sako-sako ba ba igiya mai ƙarfi tsakaninka ga Allah to ka ci gaba da sadaka zaka ƙarfafa alaƙarka da kai da Allah subhanahu wataala sannan sadaka ya uwa dalilun ala rahma duk mai sadaka da kyauta alama ce iya da jin kai iya da tausayi duk mai sadaka wanda zai ɗauko abun su ya biya bayan Allah ya biya wannan ya biya wannan to alama ce cewa shi mai jin kai ne mai tausayi wa shu'ur bil akhirin kuma iya jin damuwar waɗansu a ransu kama annaha sababun litasiril umur sadaka tana yassare al'amura duk abin da ya ma kunci ya kulle karsa yadda za ka yi da shi to malamai sun ce daga cikin abin da zai warware al'amarin ka ci gaba da sadaka kai malamai sun ce ko jinya ce jinya wannan da za a je asibiti a ga likitoci an yi an yi an yi taƙi warkewa an kasa gano abin da yake damunka an ce a dawo a dinga sadaka akan wannan sai Allah ya kama fita manzon Allah ya gwada wani akan wani majinyacin sai ya ce kaje kai ta zar sadaka da ruwa kaje ka nemi gunda ba ruwa ka tona musu bohol ka dinga daukar ruwa kana bai bayin Allah sai Allah ya biya wannan majinyacin naka lafiya kuma sai da Allah ya bashi lafiya taimakon bayin Allah iyasa hatta matsalolin gangar jikinka na jinyoyi Allah ya ware masu daga cikin abin da sadaka take ya uwa tafurijil kurban duk inda kai ga cikin damuwa da bakin ciki a kullun zuciyarka ta yi kunci komai iya damun ka baka da walwala idan kana so ka dawo cikin rayuwa mai daɗi mai nutsuwa ka ci gaba da sadaka zaka ji Allah ya yi ma wani damuwa kai ita sadaka mai yan uwa i'anatur rabbi ne azza wa jalla kuma Allah zai taimake ka duk mai sadaka wallahi tallahi sai Allah ya taimake shi ko ya sani ko bai sani ba ko a kusa ko a nisa domin manzon Allah ya ce fallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah iya cikin taimakon bawa matakar bawar a zuciyarsa akwai taimakon yan uwan shi in dai da niyyar taimakon yan uwanka a zuciyarka kana yi to manzon Allah ya ce alƙawari ne Allah zai taimake ka ya masu azumi yan uwana masallata sadaka da kuke gani a biya wannan a biya wannan ya karba sababun li ziyadatul mal dukiyar da ake sadaka da ita sababi ne za ta karu ba raguwa za ta yi ba in dai za ka yi sadaka da ikilasi don Allah manzan Allah ya ce wallahi sai da dukiyar ka ta karu sai ta karu tunda manzan Allah abu uku ya faɗa sai da ya rantsuwa ya ce ma na ƙasar sadakatun bin mal in dai sadaka za ka yi da ikilasi don Allah ba don riya ba ba don a dinga yayatawa kana yi ba to babu shakka dukiyarka sai ta karu inji manzon Allah sai Allah kuma ya sa mata albarka sai Allah ya baka tsaro a kanta wa nuzulul khairat sadaka tana sako da alkhairai daga Allah alkhairan da ba su da iyaka su shafe ka su shafe wa'ansu daga cikin bayin Allah sadaka tana ja wannan wa hululul qurbat sadaka tana warware matsalolin rayuwa duk matsala da arasa yanda za a yi ta ci gaba da sadaka sadaka ya uwa tana kai mutum sababi ya samu inuwantuwa a inuwar Allah a ran da ba inuwa sai ta al'arshi duk faɗin duniya da lahira ba inuwa a wannan yini sai inuwan al'arshi to in kana sadaka da kyauta da kyakkyawan ne Allah zai sa ka zauna a nan manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Hurairah iya cikin Riyadus Salihin sab'atun fi zilli yawma la zilla illa zillu yace da rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akfaha hatta la ta'lam ma tunfiqu yaminihi ala shimalihi manzo Allah ce da mutumin da yi sadaka ya boye ba wanda ya sani dan Allah yayi har hagunsa bata san abin da damar sa yi ba wannan kinaya ce ta kaiwa kololuwa wajen boye aiki mafi kusa da kai ma a ce bai san abin da kake na sadaka da kyauta ba to duk mutumin da yake wannan Allah ya ce zai ilmantar da ya ilmin rashin Allah ran da ba wata ilwa sai wannan mu ci gaba da sirranta sadakar mu yayin uwa muna boyewa yana da kyau ka yi sadaka ma ba a san ma wanda yi ba wannan sadaka tana da daraja ɗoriya a gun Allah mutum ya ga abu an kai masa amma a dinga bincikewa kai a ce ba sani ba wani bawon Allah ne kai shi wanda kai dan shidin ya sani kuma dama akwai sa ake neman sakayya to irin wannan sadaka tana da ɗoriyar daraja tana da ɗoriyar farla mu sani ya ƴan uwana masu albarka ibnu al-qayyim al-jawziya ɗaya daga cikin ɗalibai ko babban ɗalibin ma ibnu taymiya Allah ta'ala ya musu rahama gaba ɗaya yake cewa li sadaqatu ta'sirun aji abin mamaki musulmai ba kula ne sadaka tana da wani tasiri abin mamaki fi dafai anwa'il bala wajen ture nau'o'in bala'i yaji ibnu al-qayyim yace sadaka tana ture nau'o'in bala'i kai sadaka ne ce ko fajiri ne yi ta ba fajiri mai bayyana saban Allah a ce ya samu dukiya ta halal yayi sadaka wallahi sai ta ije mai bala'o'i daga gare shi ya ce wa au zalim ko a zalimi ya saba zalintar mutane amma ya samu dukiyarsu ta halal ya yi sadaka to duk wannan zalunci na sai Allah ya ture mai wani bala'in sani da ne sadaka dai kai ya ce balmin kafiri ko kafiri ne ba a samu kafiri wanda bai yadda da Allah bai yadda da manzon Allah ba yana taimakon al'umma yana taimakon su wallahi sai Allah ya tsare mai wani bala'i akan kafirin da bai sadaka wannan magana ce ta ibnu al-qayyim al-jawziyya Allah mai rahama bayan Allah mu sani wa haza amrun ma'alu ala nas wannan labari ne sananne a gun mutane duk mutumin da yake sadaka yake kiya sai Allah ya mai tsaro sai Allah ya sa al'umma suna son sa sai ya samu addu'o'i a bakin al'umma ko bayan ya mutu kai wani alkhairin ka bai same shi ba amma ya ji labarin ka sai ya ma addu'a kuma sai addu'a ta yi tasiri a rayuwarka duk mutumin da ya shahara da alkhairi to akwai miliyoyin bakunan da baka san su ba alkhairin naka bai je gare su ba amma labarin ka suka ji za su yi ma addu'a kuma zai kama ka sadaka tana haifar da wannan tana sa alkhairi kuma tana sa bayin Allah su dinga ma addu'a a mabambanta lokuta ko sun san ka ko ba su san ka ba daga cikin irin abin da sadaka take karewa na bala'i akwai wani mutumi na san shi dai Allahu alam ko iya da rai ko ya rasu ana ce mai Alhaji Shehu Hadeja a Kano yake nan Hadeja Road ɗan Kaba mutum ne sama da shekara 20 na san iya da tankunan ruwa wanda suke iban ruwa suke kaiwa bayin Allah kyauta gunda babu ruwa kullum haka suke iya da motocin sufuri farashinsu daban ne akan sauran motoci in ana ɗauka naira ɗari to yi motarsa naira hamsin ce tun a wancan lokacin iya da alkhairan da bayan allah sun san shi da alkhairai wata rana iya tafiya da daddare sai yan fashi suka tare shi da suka tare shi to allah ya sa cikin yan fashin akwai wanda ya san shi a fiska suka tare shi cikin dare ya fito sun daga bindigogi za su harbe su mai fashi sai wani yake cewa wannan kamar alhaji shehu haɗe ya ce yawa wallahi ni ne ka san ne ya ce wallahi na san ka yace to hau motar ka ba irin ka miki ne ba muku tafiyar ka Allah ya kiyaye hanya wallahi tallahi an yi wannan a garin ka yan fashi suka tare mai kudi za su mai fashi amma alkhairin da yake wa bayan Allah da yake da tsakakakke zuciya yake yi sai Allah ba shi tsaro da gare su suka ce ya tafiya sa ba irin suke ne ba kun ga wannan Allah ya fassara manzon Allah ya fassara tana kare ka daga bala'i daga shari za a dinga ma kullakullan makirce makirce sihiri tsatsuba shirka bokanci amma wallahi in kana sadaka da kyakkyawan niyya ba za su yi tasiri a rayuwarka zai zama to kamar ruwa ne ake zuba wa dutse ba abin da zai masa sadaka alkhairin ta bai kirguwa ibnu qayyim yake cewa ita bayan tana tare bala'ai sannan kuma sadaka tana zama tasharaha satr tana sa kirjin ka yalwa ya bude dukkan sakon Allah za ka kafe shi sunnar manzon Allah za ka aikata wa tasharaha nafs za ta saka cikin annashuwa da farin ciki wa kala aidan malik ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa al-mutasaddiqu din mai kokarin ya sadaka da abin da Allah ya hore masa kullama ta sadaka bi sadaka duk lokacin da ka dau wani abu ka bayar sadaka cikin dukiyar da Allah ya hore ma in sharaha laha qalba wannan sadaka za ta zama dalilin wanke ma zuciyarka zuciyarka ta zama to kalbun salim wanfasalaha sadra zataka sadaka zata zama sadadiyar bude ma kirjinka waka wa farha farin cikin ka zai karu yi karfi wa azuma surura kuma annashiwarka zata yi karu walam yakun min sadaqa walam walam yakun fi sadaqa illa hadha alfa'i hadhihi alfa'ida ibnu qayyim yake cewa da dai sadaka wannan fa'idar kadai ta rike banda wannan ba wata to da din mai hankali musulmi yayi gaggawar yin sadaka da abin da Allah ya hore masa bayan Allah masu azumi daga cikin farloli na sadaka da kyauta musamman a wannan wata annaha sababun lil khulfi min Allah azza wajal duk abin da ka bayar to Allah ya alƙawarin sai ya mayar ma da abin da ka bayar fiye da abin da ka bayar wama tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifu Allah ya ce duk abin da kuka bayar na alkhairi ko mun kankantarsa to Allah ya ce fa huwa yukhlifu Allah zai mayar muku da madadinsa duk abin da kuka bayar ko mun dan kankantar sa ba ko kare na kai a gani idan ka bashi da yawa amma ka bayar ka faranta wani rai to Allah ya ce fahu ya kulif sai Allah ya mayar ma da madadin sa da madadin sa haka manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam babu wani asuba da zai yi face Allah ta'ala ya halicci wasu mala'iku guda biyu ɗaya mala'ikan yana cewa Allahumma a'adhi mumsikan talafa ya cewa ya Allah azi mumfikan khalafa duk wanda ya dauko ya bayar ya dauko ya bayar ya Allah ka bashi madadin abin da ya ciyar shi mala'ikan kullun haka yake idan Allah ya halice shi addu'a da zai dinga yi kenan a wannan yinin gaba daya Allah duk wanda ya bayar Allah ka taimake shi Allah ka linka masa Allah duk wanda ya bayar Allah ka lillinka masa abin da ya bayar ka bashi wasan addu'ar mala'ika karbabbiya ce shi kuma ɗaya mala'ikan abin da yake cewa Allahumma a'a ɗaya mu musikan talafa ya Allah din mai rike hannunsa mai hannun ƴan dambe mai ruwa ya Allah ka ɗora masa bala'i da asar haka manzon Allah ya ce kullum yau ma sun yi gobe ma za su ba za su daina basirin da Allah ya tashi alƙiyama duk mai kyauta iya cikin addu'ar mala'ika duk marowaci akwai addu'ar shari da mala'ika yake masa wannan haka rayuwa take kullum haka take tafiya Allahumma a'ti mumfikan khalafa mumsikan talafa hadisin ya cikin littafin bukhari da muslim musani ya yan uwa sadaka da kyauta dalili ne wajen canja halaye mummuna su koma halayya masu yau duk mutumin da yake mummunan hali ne da shi iya da kuncin zuciya iya da fada iya da kaza iya da kaza to idan iya so ya dawo sauran mutane masu alkhairi to ya ci gaba da sadaka Allah zai gyara halinsa gaba da kamar hasada mummunan ciwon hasada daga cikin abin da yake magance ta inji malamai akwai sadaka tana magance hasada to dama ai baka so ne samu ne to ka danne zuciyar ka dauko ka bashi kaga hasada ta tafi kenan duk mahasadi ai bakin ciki yake ji wani ya samu wani ya samu alkhairi to idan ka danne zuciyar ka kai ka dauko nakan ka bayar to ka kora hasada gaba daya abu na biyu sadaka tana maganin girman kai duk mai girman kai idan iya so ya sauko daga girman kansa ya ci gaba da sadaka Allah zai yayi mai wannan musibar sadaka ya ƴan uwa da kyauta asrun fi sitratul uyu idan kana wani mummunan aiki ka tuba baka so asirin ka yato ne fallasu isa sadaka duk munin halinka Allah zai rufe mashi kuma Allah zai baka ikon tuba a kansa imamu shafi'i muhammad ibn idris Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa idan zunubin zunubin ka yi yawa a bayan ƙasa zunubi can zunubi can kuma kana so a lullube ma zunubin kana so a suturce hi baka so a sani to ka ci gaba da kyauta da sadaka za ta suturce wannan aibin fa kullu aibin yughtihi dukkan wani laifi da kuskure to sadaka da kyauta tana lullube shi sannan yace duk mai kyauta qaribun min Allah iya kusa da Allah wa qaribun min ibadillah iya kusa da bayin Allah wa qaribun min aljanna iya kusa da aljanna duk mutumin da ya sufanta da kyauta da sadaka wallahi iya kusa da Allah Allah zai taimake shi a rayuwar shi iya kusa da bayin Allah za su dinga mai addu'ar alkhairi iya kusa da shiga aljanna marawaci iya nisa da Allah yana nesa da bayin Allah mutanen kwarai sannan kuma iya nesa da aljanna duk marawaci haka yake in dai rowa ta maka tutu a zuciya to Allah ya yi nisa da kai bayan Allah na kwarai sun yi nisa da kai aljannar Allah ma ta yi nisa da kai musulmi ya ‘yan uwana masu albarka sunar Allah ta gudana a bayan ƙasa cewa duk mai bayarwa mai kyauta to Allah ya ɗora wa kansa haƙƙi zai raya ya cikin rayuwa mai kyau in dai mutum iya sadaka Allah ya alƙawarin zai rayu rayuwa a ɗayi ba alhayatu ɗayi ba zai yi rayuwa mai cike da imani wala ta kuna aqibatahu illa bi ri'aya min Allah wal karama kuma duk mai sadaka da kyauta karshen sa sai ya zama akwai kulawar Allah a karshen rayuwarsa akwai karamcin Allah ta tarbe shi in dai kana kyauta kana bayarwa to Allah zai lulluba ma asiri zai sa rayuwa kai karshe mai kyau lokacin da mai sadaka ya zama to mai tausasawa bayan Allah fakirai da miskini da masu bukata ya sanya musu farin ciki a ransu ya sauke musu wahalhalu ya sagar da farin ciki da annashiwa a rayukansu to hakanan Allah zai mai sakamako da irin abin da yi fal jaza'u min jinsil amal shi sakamako ya danganci aikin da kai ne da aikin da kai ake masa sakamako bayan Allah mu sani ana cikin wani yanayi mai kunci kowa ya san wannan wani abincin da zai ci yau da gobe ma yafi karfin sa gashi da iyali kuma gashi iya azumi idan ka ɗauko wani abin da za ka ba shi ya je ya yi wa iyalansa hidima ya yi farin ciki ya ji daɗi ka faranta masa rai wallahi sai Allah ya faranta mara wallahi sai Allah ya faranta mara ko a duniya ko a lahira domin duk wanda ya cire wani daga cikin damuwa man farraja an musulmi kurba min kurbi duniya manzan Allah ce duk wanda ya yi wa wani musulmi damuwa daga cikin damuwar duniya farajallahu an kurba min kurbati yawmal qiyamah shi kuma Allah ya alƙawarin zai yayi mai damuwar lahira ran da ake bala'i ake ganin wuta da ido da ido wa burizatil jahim liman yara ga wuta nan ga mala'iku suna rike ta to a ranar Allah ta'ala zai yayi ma damuwa kai kuma yanzu wani kwanan masara biyar ita ce damuwarsa ka ba shi ka cire shi daga damuwa wallahi sai Allah ya cire ka daga damuwar lahira wani naira dubu biyar ita ce damuwarsa ka rintse ido ka yi fada da shi ɗan ka ɗauko ka ba shi da kyakkyawan niyya wallahi tallahi sai Allah ya fada kai daga damuwar duniya da lahira wannan alƙawari ne manzon Allah yi shi kuma la yaliqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wani bahi da suturan da zai sa ya fito cikin jama'a ya zo masallacin juma'a ya je daurin aure ya je sallar idi bahi da ita Allah bai bashi ba to ka zamto sanadiyar faranta masa rai kima ya sa ka irin da kowa yake sawa ya ji daɗi wallahi sai Allah ya faranta ma sai Allah ya faranta wa ƴaƴanka da zuriyarka Allah ba zai bari zuriyarka ta taɓe ba tunda aikin uba da kaka suna naso har ƴaƴa da jikoki same su aikin alkhairi mahaifa suna naso zuwa ga ƴaƴansu da jikokinsu mu yi wa ƴaƴanmu gata wajen mu dinga taimaka al'umma mu dinga yi wa jikokin mu gata mu ɗora su a gwadabe na ƙwarai wajen taimakon bayin Allah da musu kyauta da sadaka haka zai sa rayuwa ta zama to hayatun tayyiba to sadaka tana da wannan yayin uwa tana ɗauke mutum daga mutuwar wulaƙanci kuma tana kai mutum zuwa ga alkhairan da ba su da iyaka masani ya uwa na masu albarka duk lokacin da ka sa wani farin ciki a zuciyarsa Allah zai samu daga cikin sura ta sadaka da kyauta yan uwa misali a ce kana bin wani bashi daga cikin kyauta mafi tsada ka ce ka tura wannan bashin ka yafi masa wannan alkairan tamawa an su malaman sun ce ya fi na sadaka ma don domin sadaka za ka iya bewa wanda yake da akwai baka sani ba ya ka taimake shi baka san iya da akwai ba amma bashi ka yafe wa mutum bashi ka san duk mumini ba ya sakaci da bashi in dai bashi ne ka gan shi akan mutum mumini to dole ce to ka zama to ka mai sanadiyar yafe mai bashi to alkhairi ne kan alkhairi akwai wani ana ce masa qaisu bin sa'ad bin ubada ɗaya daga cikin magabata ne wanda ya rayu bayan su imam wali Allah ta'ala ya masa rahama mutum ne mai alkhairi kowa ya san alkhairinsa daga an ce qaisu bin sa'ad kowa ya san shi a wannan garin to wata rana sai ya kwanta jinya ba shi da lafiya da ya kwanta jinya sai ga ƴan uwansa da ya dace a ce suna zuwa dubo shi ba sa zuwa sai yake tambaya ina wani kwa ina wani ban ganshi ba ina jinya bai zo ya gano ni ba sai yake cewa kai su ai kana bun su bashi suna kunya su zo su same ka ba su biya bashin ba ba su zo zo yace haka ne ya hana su zuwa yace akazallahu malan tamna al-ikwa min az-ziyar yace Allah wadai da dukiyar da za ta da dan uwana ya ziyarce ni Allah wadai da wannan dukiyar ku je ku faɗa musu duk wanda nake bin zama hina yafi masa ni kai su na yafi masa kowa ba ma sai dangi ne ba kowa ma na bi masa an ce da garin Allah ya waye sai da kyauran gidansa ya karye tsaba shigowar mutane sai da kyauran aka ture shi domin yawan mutane suna zuwa suna gano suna mai adon fata alkai daga cewa ayye kuwa yafiya kowa bahin da yake bi shi to daga cikin sadaka mafi alkhairi akwai yafiyar bashi an tambayi Muhammadu bin Mulkadir Allah ta'ala ya masa rahama shi ma magabaci ne ya rayu da Hidis Ahmad bin Hanbal da Sa'ad Abdullahi bin Mubarak tare suka rayu an tambaye shi an ce ayyul a'mali ahabba ile muhammadu bin kadir wani aiki ne ka fi son sa zuciyarka a matsayinka na bawan Allah kuduwa hasana da ake zaton kai mutumin kirki ne wani aiki ka fi so kai sai ce aikin da nafi kauna na yi ni dai shine idikalus sururi alal mu'min na sassaka farin ciki a zuciyar mai imani wannan yafi komai burge ni ya zamto dalili na kayi farin ciki ina son wannan amma yanzu mutane suna sabbaba mutane bakin ciki da damuwa dalilinsu su kuma magabata farin ciki suke sausawa mutane dalilinsa kai farin ciki ba dalilinsa kai bakin ciki ba yanzu da yawa mutane sun zama haddasa na bakin ciki wa al'umma amma magabata duk inda za su faranta mara yi wallahi za su shi ne kawai riba su ne bukatarsu ya ce sanya farin ciki a zuciyar mai imani iya son wannan aka ce da shi wace duniya ce ka fi so kai kuma yanzu a cikin duk irin dukiyoyin duniya me kake kauna kai da ita ya ce wallahi duk dukiyar da Allah ya bai shi abinda zai da ita al'ifudar al'ikiwa ya dinga baiwa ga uwansa kawai iya ɗauka iya bayarwa iya ɗauka iya bayarwa har yace in dukiya za ta zama to bai taimaki yan uwansa bakar Allah ya bai shi ta wannan duk abin bayan Allah na ƙwarai kenan suna taimako tunda Qur'ani ya ce wa ati zal qurba haqqahu ɗan uwanka da kuke da ƙaraba ta jini iya da haƙƙi da dukiyar da Allah ya baka Allah ya kira abin da haƙi ku taimake su kannanku yayyanku ƴaƴan baffanninku ƴaƴan ummominku wanda kuke da alaka ta jini ku taimake su in ba ku taimake su ba akwai yiwuwar Allah zai tambaye ku a lahira tunda ya kira ibn haqqi wa atil qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wala tubazzir tabzira a imam al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yace ni imam al-hasan al-basri yace fada da bakin shi yace na shiga gaba nayi dalilin bukatar wani dan uwana ta biya na shige gaba na tsaya sai da bukatar su ta biya ya fa na kebance kaina na itikafin shekara guda haka imam al-hasan al-basri ya fada mutum ba shi da ido abu ba shi da hanya bai sanya da zai ba wuce mai gaba ka ce ni na san shi a masa a masa kuma ya ji daɗi ya fi ka shekara kana ibada ladan wannan ya fi da shekara kana ibada haka imamu na hasan albasar ya faɗa to amma yanzu cin dunduniyar junanmu muke ba ka taimaki ɗan uwanka ba kamai alfarma kamai rana kamai taimako a inda ka san ma zai samu zuwa gaje ka sare go domin mummunan halinmu shi yasa Allah in yayi fishi da mu za mu dade ba mu dawo ba mummunan halinmu ya yi yawa to mi kokarin mu gyara halayyar mu a ramadan mi kokarin sadaka da kyauta wa bayan Allah Allah ta'ala yana cewa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'i wal mahrum daga cikin bayan Allah na kwarai su ne wanda a dukiyarsu da Allah ya ba su akai wani haƙi sananne wanda suke dauka su bewa as-sa'i wanda ya kasa hakuri zuci a taimaki za su dauka su taimaki shi wal mahrum wanda ya kame kansa bai ji ya roƙa ba bai nuna alama bai yi kwaɗayi ba ya koma gefe ya kame to an ce shi ma ku ɗauka ku bashi tunda Allah ta'ala yana cewa akwai bayin Allah da ba su da shi amma ba za ka gane suna da kame kansu an gane ko ya hasaban mul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su da komai amma wallahi ba za su buɗe baki su yi roƙo ba sun jure su jure su su haƙura da wannan talauci to ku masu dukiya ku dinga sacin a cikin al'umma kuna taimakon irin waɗannan mutane har ma wa'ansu ɗauka suna da dukiya domin kame kan da suka yi to irin wannan sadaka gare su da kyauta tana da alkhairi ɗoriya akan wanda ba su ba Allah ta'ala yana umartar mu yi sadaka mai kyauta yan uwa mu taimaki yan uwanmu da junanmu da junanmu da ƙarshe akwai wasu abubuwa guda uku da duk alkhairan da sadaka take da yi su kuma suna zama sanadiyar rusa wannan alkhairan duk wannan abin da aka faɗa a kutuba da wa'ansu da yawa ma ba mu faɗa ba to in dai ka sake kai sadaka da wannan to sadaka ka ta rushe baka da dan komai abin Allah daga ciki akwai gori kai wa mutum sadaka ka mai gori daga ciki akwai cutarwa kai wa mutum sadaka ka cutar da shi daga ciki akwai riya kai ba dan Allah ba kai dan a faɗa dan a cin kana yi to in dai mai sadaka da kyauta ko duniyar nan zai ciyar tasa ce agun Allah ba shi da komai ya ayi wallazi na amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya kuma su imani kar ku bata sadakar ku da gori da cutarwa da gori da cutarwa yayi daidai da wanda ma bai taba ci da dukiyar sabon Allah ba yayi daidai da mai riya mai dauka ya bayar dan a gani dan ayaba ku kiyaye sadakokin ku daga ganin mutane da yawa yanzu ana wata irin sadaka a jera mutane ana ba su kunu da kosai a kofar gidan wani alhaji ne ko honorable ne ko ai a sa mutane a layi ana su da waya ana ɗorawa duniya wai ana ba su koko da kosai da koda abin nan da kunu ana ɗorawa alajiwa da iya sadaka to duk mutumin da ya gani bakin ladan ka ya ƙare a wani wuri ko kuma ka laye mutane ka ana ba su naira ɗari biyar biyar ana ɗauka a waya ana nunawa duk wannan ba ikilasi Allah baya san wani ɗan adam mai karamci ne wanda ya je yi tambaya bahi da shi jarrabawa ce kai ma ɗin baka fi ƙarfin Allah ya mai da kai gobe ba duk abin da kake da shi Allah ya kwace ya mai da kai talaka ka roƙi wani kuma kai za ka so yanzu a ɗauki hotonka ana yaɗa duniya ka kana karɓar sadaka kana karɓar koko da ƙosai kana ko karɓar naira ɗari biyu ɗari biyar ana ɗaukan hotonka ana nuna duniya za ka so wannan la yi minu a dokuma ta yi bari ake mai bulin nafsi ku koyi ɓoye sadaka haka bayan Allah suke yi imamul hassan bin ali bin abi ɗalib Allah ya ƙara yi masa yadda an ce kun ga jika mazan Allah ne in ka rantse dan aljanna ne ma ba za ka yi kafara ba amma an ce akwai wani tabo a bayan sanan da sai da ya mutu ana mai wankan gawa a gani he dare ya raba karfe biyun dare karfe ukun dare zai dinga daukan niƙaƙƙiyar alkama a bayansa iya kai wa kofar gidan mutane iya jiyo ba wanda ya gaishe sai dai mutum zai je asuba iya buɗe kofa ya je ya yi karo da buhun abinci ba a san me yi ba aka yi tabbin cike ba a taɓa sani ba ɓoyewa yake ba ya so a sani sai da ya mutu sai Allah ta ni wallahi kwana biyu ban ga wani abu da nake gani ba wannan ma yace wallahi ban gani ba a me kake gani kai yace wallahi bana sati na ga buhun masara buhun alkama a gida da daddare ba san wanda ya kawo ba yace ni ma haka ni ma haka sai ake tambayar iyalansa cewa da ya mutu suka ce akwai wani tabo a bayansa ba san ciwo bane a gushi to sai masu bincike suka ce dakon da yake yi cikin dare na kayan abinci shine mai wannan tabon a baya ba a gane ba sai da mutu jikan manzon Allah ne amma koyi sadaka sai amma kai bayyana kake har ma so kake duniya ta san kana yi to duk wannan alkhairan da kudu ba ta faɗa na sadaka wallahi ba kare shi ka taɓe ka yi asara in dai ka yi dan adam dan ayaba ma ka yi dan Allah ka ɓoye shi ne abin da Allah ya fi kauna Allah ya taimake mu Allah ya mana alkhairi Allah ya mana albarka Allah ya ba mu iko ɓoye ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ya ba mu ikon yi dan shi kuma ya karɓa mana wannan wata da muke cikin sa Allah ya karɓa ayyukanmu Allah ya samu da cikin bayan sa yantattu da Allah da gafarta wa yawa rahama da jinƙai a wannan wata da mu da mahaifanmu da sauran al'ummar musulmai gaba ɗaya muna addu'a da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madidici Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah duk mai nufin mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah duk mai nufin mu da sharri Allah ka raba mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka ka samu wani lafiya da wannan rayuwa Allah ka samu mutu da imani ya Allah muna roƙonka ka zan ba mu lafiya a ƙasar mu da jihar mu da garuruwan mu na musulmai Allah kai mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki kunci da ake fama da shi da rayuwa Allah ka yaye mana shi Allah ka mana walwala da farin ciki Allah ka tabbatar mana da alkhairi a rayuwar mu ya bayin Allah miwa manzon Allah salati Allah ya fara da kansa inna Allah wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن